الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau tara ga watan hudu hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu shiga wannan littafi mai albarka na tufa muna cikin babu nika fasilun fil auliya'i wa ma ya tarattabu ala wilaya shi za mu karanta fasali fil auliya'i cikin waliyai wanda za su ba da ainihin mace don in an ce wali ta bangaren mace in an ce wakili ta bangaren mijin wakilin da aka turo ya karbi aure shi wannan ba dalle ne a sa ainihin wakili ba mai auren zai iya zuwa ya karbi auren shi da kanshi wannan ba matsala ba amma idan muka ce wali ta bangaren matar ba zai yiwu mace ta aurar da kanta ba dole sai an samu wane ne zai aurar da ita to yanzu muna magana akan mai aurarwan ba mai karba ba dan akwai bambanci tsakanin mai bayarwa da mai karba shi mai karba ana ce masa wakili ne ya turo in ba zai zo ya karba ba ne karba mar amma mun ce wali muna nufin wanda zai aurar da ita wannan wajibi ne dole ne ba zai wuce aurar da kanta ba sai an samu wannan wanda zai ba da ita din wa aqidun yakunu hurran zakara mukallafan wal qurbu fi tubira والسبق للمالك فابن فأبي فالأخ فابن فالأخ فابنه فجد النسب فالأقربين بعد بالترتيب بحسب بحسب الدنو في التأسيب وللوسي العقد قبل الأولياء وقيل بعضهم وما إن رجيا وبعض وبعض استحب للوسي أن يسند العقد إلى الولي والمرأة الوسي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يؤتمد والأبد والمهجور ما مانكها بغير إذن فانفساخ ودها يشي وآكد mai kulla aure ma'ana mai ba da yarinya ko mai ba da mace a matsayin alwali yana da sharaɗai na farko dai ya kudu hurran ya zamo ɗa bawa ba a yadda ya wali cin aure ba ko ya yi ma za a rusa wannan auren bai yi ba sharaɗi ne na inganci wanda zai ba da aure a matsayin alwali ya zama ɗa sannan zakaran namiji mace ba ta ba da aure ba ta aurar da kanta dole sai namiji idan mace ta aurar za mu ce wannan auren ya rasa sharaɗi na inganci aure bai inganta ba mukallaban sannan balagagge mai hankali shine mukallafi a nan balagagge mai hankali yaro karami da bai balaga bai wani cin aure aure bai yi ba hakanan mahaukaci lokacin da yake fitar da hauka ya kulla aure bai yi ba kaga mahaukaci kala biyu ne akwai mahaukacin da haukan nashi aridi ne wani sai a lokacin sanyi wani kuma firfaɗuwa yake da shi wani kuma lokaci lokaci yake tashi to lokacin da yake da lafiya zai iya yin walici amma lokacin da yake cikin dagulewan hankali ko da a ce yana lafiyan ma an zo an zauna ana ta addu'a je Allah ya sakar abin ya tashi ya zo ya zauna an fara siga kawai sai fara karkarwa ya ji alashi ya ce ku bari yanzu abun fa ba ce shi kenan wani ce bari ba yawa amma an yi sa'a har ya gama daurin auren yana cikin hayyacin shi da hankalin shi sai mu ce an samu al'aqalu aure yayi aha wal qurbu kusanci utubira ana lura da shi fihi a cikin walicin aure ma'ana kusanci din idan akwai wane ya fi kusanci fiye da wane ba zai yi wane ya daura akwai wane ba wajen ainihin asibai kaga za mu irgo ɗa ya fi uba cancanta uba ya fi yan uwa cancanta yan uwa sun fi yayan yan uwa yayan yan uwa sun fi kaka haka nan dai abin yake tafiya to ga nan zai irgo mana duk da dai a sharɗan ingancin akwai wanda aka rage sai ya zamo ba mai harma da aikin haji ba mai harma da aikin haji in ya ba da aure bai yi ba sannan sai musulmi idan ita matar musulma ce musulma kake neman aure eh to koda babanta ba musulmi bane dole sai dai a samu musulmi ko wani dan uwanta ko wani wanda za a wakilta amma ba zai yi kafiri ya daura auren musulma ba koda ubanta ne sai dai idan dama ita ma ba musulma bace kirista ne kuka yi soyayya kaga zaka yi aurenta wannan ko a coci za a daura aurenka sai a je coci a rufe ido a yi ihu a yi wayewa duk a gama a ɗaura ma dama kirista ce saboda haka jagororin ta dan ke fito yana fituna a rika cewa to dama wurin uwar ba ba coci aka ɗaura ba ko da ta musulunta ma ƙarshe abin da zai faru ai shi yasa imam malik ya ce makaruhi ne ya ce a nasti ya halatta amma gaskiya ya ce shi makaruhi ne mutum musulmi ya je a wuri wacce ba musulma ba saboda dole a samu wasu abubuwa ko da sun yarda to a je masallaci amma sai a ce to amma wanda ya daura ai fasto ne ka gani saboda haka makaruhi ya ce wasabku lil maliki shi da rigaye mutlaki lil maliki ga mamallakin baiwa ne baiwa in je da mai gidanta wanda take karkashin mulkin shi to ko ga ubanta ko ga wayanta wannan mai gidanta din shi yake da ainihin daura shi yake da hakki na daura mata aure kuma ita din nan ko yarinya ce ko bazawara ce ko tsohuwa ce ko ma wace ce in diyar aka ce wannan shine mai gidanta tana bauta a karkashin shi to yanzu rigaye na ainihin wali ce yana hannun shi sai dai shi ya ga dama ya wakilta wani lilmaliki fa ibnin ko sannan sai ɗa idan ba mamallaki ya zama matar ba budurwa ba ce ba zaura ce tana da ɗanta balagagge kuma ga babanta wa yake da hakkin ɗaura mata aure ɗanta ga ubanta ga ɗanta ɗa ya fi uba cancanta saboda muna duba asirci ne yanzu kaddara da za ta mutu ta bar ɗanta ta bar ubanta ai kaga shida za ka sa a sallami uban sauran gaba ɗaya ɗanta ne zai kwashi saboda haka wajen wani cima ɗa ya fi uba cancanta daga daga ɗa fa abin sai uba daga uba fa fal'afi sai ɗan uwa fabinihi daga ɗan uwa sai ɗan ɗan uwa kaga nan ne yace wal qurbu fihi utubira to kaga kusanci din ɗan uwa akwai shaqiqi akwai li'abbi to shaqiqi yafi li'abbi karfin asibci saboda yafi li'abbi kusanci da ita wannan matar idan duk ba na na a'a li ummi baya wali ce ai shi zaul arham ne eh wanda duk an samu malamin da yace ko li ummi ya daura aure ya inganta amma dai hakki na ainihin walitaka yana bangaren asibai ne kaga li ummi ai ba asibi bane yawa li ummi ba asibi bane ba zai daura aure fabinihi sai ɗan ɗan uwa fajaddin nasabi sai kaka na nasaba yawwa ba kaka na zaul arhami kamar uban uwa wanda ba shi da gado ba kaka na nasaba uban uba idan babu yan uwa ba ƴaƴan yan uwa to kaka shi yake da haƙƙi bal aqrabina daga nan kuma sai makusanta ba'adu bayan nan aka ce ba ta da ɗa babanta baya raye ba yan uwa ba kaka sai mu ce to a duba wanda yafi kusanci ba'adu bayan nan bi tartibi shi ma za a bi wannan tartibin kusancin bi hasabi dunuyi fi ta'asibi za a lura da gwargwadon kusancin shi wannan mutumin fi ta'asibi cikin asibci za mu duba mu gani in ba wayannan eh akwai dan uwan uba eh akwai sannan kuma dan uwan uban akwai shakiki akwai jabi sai mu ce to kaga shakiki ya fi karfin asibci shi yake da haƙi haka nan akwai dan uwan uba akwai dan dan uwan uba shi ma dan uwan uba ya tsare dan dan uwan uba haka nan dai daki daki na asibci nan shi ake bi a bangaren ainihin walici walil wasiyil aqdu wasiyi yana da daman ya kulla aure qablal auliya hakkin shi har yana kafin ainihin waliyai misali ubanta baya raye ita budurwa ce ubanta ya barta a hannun wasiyi ya bashi wasikin cewa ya kula da ainihin yarsa in lokaci ya daura mata aure to sai ga kuma lokacin daurin auren sai ga yan uwan ubanta ko ga ainihin kannanta ko ga yayunta amma ga wasiyin uba to yanzu wannan wasiyin shi yake da haƙi qablal auliya kafin wayannan waliyan ga kanin ubanta ba ga dan uwan wayanta ga kaza amma ga wani shi kabilan su ma ba ba amma baban a hannun shi ya saka to shi yake da haƙi yawwa wakila ba da hun amma wasu malamai suka ce a'a shi wasiyi yana da haƙƙinsa ba da hun bayan waliyai ne in akwai waliyai na jini ba za a saurari wasiyi ba waliyan jini su ne za su yanke hukunci na wasiyi na wasiyi eh idan uba ya ce ya ba wa mutum amana da yasa eh shine wasici din ya kenan ba sai ya ce in ta girma ka aurar da ita.
to akwai wannan ma wanda in ya ce in ta girma ka aurar da ita Na'am.
kai mujibiri ne to wannan kaulan wahidan ya fi karfin yan uwa Na'am.
amma wannan wasiyi ne wanda uban ya ce ka kula min da yata Na'am.
ai aurar da ita ma ya kunshi ka kula da ita Na'am.
amma bai sa nasti akan ijbar ba Na'am.
to irin wannan shine wasiyin da ake kilafa wajen wa ya fi karfin ainihin wilaya akan yarinya yan uwanta ne na jini ko wannan wasiyin amma duk wasiyin da uba ya nada shi ya zama mujibiri wannan kaulan waye ne yana gaban uba ne shi wani tartibi akan budurwa ne ko ba zaura a akan budurwa ne amma kuma yana iya a kan ba zaura ma kan ba zaura ma ba gashe ce da ba ai da mace zai wuce samu da ne bata yi aure ba to amma ɗanta ya fi ubanta cancanta uba ya fi yan uwa cancanta amma idan budurwa ce kuma za mu ce ai uba shi mujibiri ne ma tunda ai ba ta da daɗin budurwa ce ba ta da da'e to dama ubanta kam ai shi mujibiri ne ma bayan shi ya bi cancanta kuma shi mujibiri ne yana yana da fawon da sauran ba su da shi yanzu misali uba yana da daman ya aurar da isa kanta balaga a matsayin shi ya haife ta amma banda uba banda mai gidan baiwa wanda shi ya fi uba ma karfi sauran waliyai gaba ɗaya bai halatta ku aurar da ita ba dole sai ta balaga sannan uba yana da damar ya aurar da yarsa bai karbi sadaqul misri ba amma yi- sauran waliyai dole sai an karbi sadaqul misri haka nan abin yake tafiya in ma an samu wata maslaha da za a aurar da yarinya kanta balaga to dole sai an je an kai kara wajen alkali hukuma ta ba da iko amma uba kan ba ruwan shi da wannan zai iya ainihin gabatarwa sai kuma wasiyin da uba ya saka mara nasi cewa ka aurar da ita kanta balaga No.
shi ma yana da damar wannan No.
amma sauran waliyai ba su da damar haka to ga shirka ka ba da kusin a yau wanne yanzu a ce ba zaura Eh.
kawai wani dan wanda akulin to eh Daura ah wa- dama ai suka ce ya inganta ah, aqdul abadi ma wujudil aqrabi na ya inganta idan abad ya daura aure tare da samun akrab in dai akrab din ba mujibir bane ya halatta amma idan mujibir ne bai halatta ba yanzu misali ga ubanta mahaifi ba yayi abul bane yana so ya daura mata auren kawai sai aka je aka samu wani kanin uba ko wani dan uwa ko wani kaza aure bai yi ba yawwa sai inda umarnin shi shi ya ce wani ka ɗaura mata aure amma ba daidan shi ba aurar da auren mujibira bai yi ba amma idan ba mujibir bane shi waliyin ba mujibir bane yanzu misali kamar bazawara ce shi ma uba ɗaya ne daga cikin waliyai ga uban sai ta samu wani ya ɗaura mata aure sai mu ci aure yayi tunda shi ba mujibir bane ko kuma ga ƙanin uba ga ɗan uwa kaga ɗan uwa ya fi ɗan uwan uba sai ɗan uwan uba ya ɗaura mata aure tare da ɗan uwa tare da ɗan uwa ɗin sai mu ce aure yayi tunda abad ma wujudil aqrab wajibi ne a gabatar da aqrab da amma an samu akasi ba matsala amma wancan wajen mujmir an samu akasi akwai matsala
ya nuna ba- uban ya zama ba musulmi bane haƙƙin ijibari a shikenan ya faɗi yayi yana zama ba musulmi ba ai shikenan an rasa sharadi sai a koma mabi da shi eh me kace nake kamar misalin muke birnin nan Mm.
duk ba zaura ce Hmm?
in ba zauren da ta yi tawaye wa uba bazawara ai ba ijibari a kanta ai daga ka kai ta ɗakin miji an yi kwanan aure haƙƙinka na ijibari ya faɗi ta samu yancin kanta baka ji ma a cikin askari yake cewa wala ta udu ba eh wala ta udu na fakan ma ba zai dawo ba yanzu misali ka aurar da yaya ka gama iya wahalan ka ka gama komai ka kai ta ɗakin miji ana nan ana nan sai auren ta ya mutu sai ka ga dama ta shiga gidanka Barai, ka ga ki je ki nemi ɗakin haya ki kawo cewa ba mai zai ga masu kosai suna yi masu dan wake wani je ki. Hakkin ta baya kanka, duk abin da zaka ba ta ya zama sadaka ba wajibi ba. Yawwa saboda haka wannan ijibar din shi ma ya faɗi. Kawai tana zaman kanta ne a matsayin ta na bazawara. Ta mallaki kanta. Sai dai idan ainihin sahuhuwa ce. Aha.
goma in rubiya wa ma in rujiya ya ce amma wannan dama ya kile ya ce ko ya ce wa ma in rujiya in za'ida ne wa ma rujiya ba a yarda da wannan na cewan hakkin ainihin waliyai ya fi na wasiyi ba saboda wancan kauli ne na imam malik wannan kuma kauli ne na wasu malaman maza ba wanda bai da karfi amma wa badun wasu sashen alkalai wa- wani daga cikin ainihin alkalai istahabba ya so duk da dai hakkin wasi ya fi na waliyai ya ce mustahabi ne lil wasi ga shi wasiyin an yusnidal aqda ya jingina ɗaurin auren ilal wali zuwa ga waliyinta gashi mun yarda hakkin ka din ne amma abin da aka fi so tun daga kanin ubanta sashi ya daura mata aure kaga an fita khilafa sannan an baka ainihin hakkin ka wal mar'atul wasiyu mace wasiya wanda ainihin mutum ya yi wasicin yarsa a hannun wata mace to wannan yar in ta girma laisa ta aqidu ita wannan matar ba zai yi ta kulla wannan yar aure ba illa bi taqdimi imri'in sai da gabatarwan wani mutum yu'tamad wanda za a jingina da wannan mutumin wajen walici duk girman mace duk darajarta duk hankalinta ba zai yiwu a ce waye alwali sai wai hajiya ta wuta ta ce ita ce za ta bayar ba zai yiwu ba hajiya ya je ki kawo ni ko limamin unguwa ko ni ya zo ya tsaya a matsayin ke zama wakilin ki amma ita ta bayar ba zai yiwu ba amma wajen karba kuma za ta iya karba wajen karba za ta iya karba waye wakilin da zai karba ran hajiya ta reko ta ce ni ce ta da dan lullubin ta ba ta so a gare zai yiwu zai yiwu bare kuwa ai wakilci ne wannan wakili ne zai yiwu amma wajen walici shine ba zai yi ba aha yace wal abdu bawa wal mahjuru da mahjuri kamar yaro karami ko sahuhu wanda bai da hankali ko kuma bai da wayo zamu ce wanda wani ne yake hajjare shi yake kula da shi mahama nakaha duk lokacin da suka je suka yi aure bai gairi izinin ba da izini daga ainihin mai gidan shi ainihin bawa ba ba da izinin mai hajjarewa ga shi majuri ba wannan ba muna nufin walici ba ne ya je ya karbi auren kanshi ne da kanshi bai gairi izinin ba da izini ba to famfisakun waduha yanzu bata wannan auren ya bayyana yanzu shi baban mai gidan wannan bawan ko kuma ainihin mai hajjare wannan sawun ko yaro karamin zai tsaya ya duba ya gani idan akwai sadaki akwai maslaha zai iya tabbatarwa idan ba maslaha kawai zai iya rusa aure ya ce ya bata kuma aure ya bace wa rubuji na rinki akan haka nan ya za a yi karanan shi da maganar mai iya da eh shine ai ai nan yace fanfisabun waduha bata aure ya bayyana ma'ana waliyin yana da daman ya bata auren idan ba maslaha ke kaga nan kuma yana da daman ya tabbatar da auren idan akwai maslaha É. Caos. É? Caos, é.